الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم ما سجلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا رقوم الشاء ga watan rabi'u thani hijira shekara 1445 ma hijira daga makka zuwa madina hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma cikin baka yau ranar 26 na sama ga watan goma 2023 majalisun na nau kenan 61 61 kuma za mu kashi hadisi na 361 na karanta wannan littafi wato sunan nisa'i al-kubra ko al-mujtaba Allah ya ji kan malamanmu da kuma gaba ɗaya ya tara maka da kai gaba ɗaya ya fara بسم الله الرحمن الرحيم من أجل باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وأخبر farfi باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله تعالى أعلم
wannan kuka ci hadisi mai lamba 361
mun karanta hadisin ibn musanna na farko نعم.
wanda ya magana wai da kana al-akhir fa tawaddal huwa fa inna ma huwa irqun qala muhammad ibn al-musanna hadathana ibn abi adid hada min kitabihi نعم منكر mun karanta wannan نعم جميل hadisin da muka ji shi ne hadisin muhammad ibn al-musanna شيني محمد بن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار الأنسي أبو موسى البصري وندا أكسن شي دا الزمن wannan kirari shi kuma a yana cikin tabaka ta goma cikin jerin tabakokin da ma'abuta ilimi suka fasalta kuma ya haɗu ma'in yana cewa wannan mutum firka ne amintacce yardaji a zahabi cikin alkashi ya ce fiƙatun wari'un mutum ne mai tsintsiri kenan mustaqim hali baya da shi sai kuma ibnu abiwa عدي adi an gane ko ibnu abi adi fiqa nasa'iya wafaqa shi cikin wannan isnadi sai muhammad ibnu amru Rahoton kuma shi ma ainihin amintacce ne yardance Rahoton sannan baya ga shi sewa عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري هو يسمى شي شي محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة dangantakarsa ta kai ta hafi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin fitattun mashahuran malamai ne mutumin Madina kuma mabuka ilimi sun wafaka shi a rasu sannan baya da shi ibn shahab zuhri sai kuma urwa shi ne urwatu ibn zubair ibn al-awwam ibn khalid ibn ibn asad qurashi al-asad abu abdullah al-madani mahaifiyarsa ita ce na na asma'u yar sayyidina abubakar as-siddiq نعم rasu عرب
shi kuma ya samu daga ainihin 'yar uwar mahaifin shi ita suna na aisha aisha ta kuma ita ce aisha Allah ya kara mata yadda bintu abi bakar siddiq abubakar siddiq cikakken sunan shi abdullahi bin usman wato ibn abi quhafa shi abu quhafa sunan shi uthman shi kuma ibn amir ibn amr ibn ka'ab ibn sa'd ibn taym ibn murra qurashiyya taymiyya makkiyya madaniyya uwar mu'mine kenan aisha ta rasu a shekara ta 57 sai 58 daga ita sai ummu salama da ta rasu zumma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aisha uwar mu'mine ba uwar fasikai ba don mai zagin ta fasiki ne ba ka ɗauka musulmi ne saboda ya tsare ta ƙwaya Allah ka tsare da halaka bayan shi a rafin saboda haka wani hadisin mazajen nawa ne mun kuma tsohon tsarin ko sudasi ne ko rubai ko kuma sudasi ne sudasi ne ko take cewa ni tana na fatima anna fatima ta binta abi hubaishi wannan matar ke kanat tustahabu ta kasance jini na yawan zuba jini ba ya yanke ba kiran su sahaba a rafin na faƙaɗa laha rasulullah sai mun zan su ya ce mata ya ce mata ita wa fafi kenan sai da bayani ya je kunnen shi suke ci shuga fashewa da ya kamata a baki ya ce mata inna damal haidu damun asir kinga ai shi jinin haila jini ne baki to abin tambayar ka taɓa ganin jini baki kuma muna faɗa da matsayi da wasu makon ce wani jini baki yakan zo da dubu ne to abinda ake nufi jini mai do shi ne ba shi jini na asali za ga shi jari tattattattattattar amma jinin haila yakan yi duhu ba ka ganin shi da haske bawon na jami'in wannan ɗaya daga cikin alamomin da ake bambanta tsakanin jinin haila kenan da jini da aka saba sani na yau da kullum to haka ya gaya mata inna damal haidi damun aswadu yu'rafu ai an san shi a wata ruwaya ya arifu yana da shafa irin ta shi ne ya arifu amma na yu'rafu ai an san shi ai to kuma saninka da abu mabuɗi ne wajen ba da hukunci kawo mini kosai irin na wake sai aka kawo maka kosai na gero sai ka ce kosai na wake ai an san shi wanda kai ba hausa ka san shi kusa kana son ka rusa wancan kosan da aka kawo ba wanda ka buka me madogara ka ilimin da kake da shi kana ai an san shi ko ba gane ba mun gane abu ne mai sauki wanda bai san kuɗi na asali ba a bashi counterfeit a bashi kuɗi dan jabo amma wanda ya san kuɗi zai ce kai wannan kuɗin dan jabo ne shi ne yi wani ke ashe ilimin abu mabuɗi ne gare ka wajen gane shi yasa a lokacin da wanda ya sani ya yi magana sai ka saurara ne waɗanda suka sani ɗaya ke wanda ba sani ba ba ɗaya ba sai ce ai jinin haila damun yorafu fa idza kana zaliki idan wancanan ki haka yake nan sai ce zalika
fa idza kana zaliki na ni na wala mun na in yace zaliki ya ce zalika ba kamar yadda na ku yake mm, to wa ake nufi zaliki lamirin lamirin mace amma zalika ba cewa ai ita ba namiji ba ce duk mai zace masa zalika sai yiwa damun ake nufi na mai yiwa damun ake nufi fa inna zalika kana yin wannan kaɗan lamirin dam ne eh ismul ishara lishan na yadda sha'anin yake an gane ko Na'am.
yawa kamar yace fa inna zaliki wannan din in ya zamanto zaliki wannan jinin baki da ke da shaka irin tashi da aka san jinin hala ne in shi din ne kuma ya kamata ce kin san shi mm, to fa amsiki ansat idan ka tsaya sai na ka yi magana in ya zamanto wannan ne mai duhu din da irin shakar shi to ki dakatar da sallah fa amsiki anasu anis salat ki dakatar da sallah fa idza kana al-akharu amma in ya zamanto ɗayan ne ba shi wannan mai duhu ba kun gane ko ɗayan ne wanda yake ba jinin hela ba jinin istihada ne wanda shi ba shi da wannan duhu وشيني فإذا كان الآخر كركي لو فتوضئي كذكي الولركي وصلي كي sabon ya tafi an gane injinin haila ne ga characteristics din shi ga abin da ke fassara jini ne baki ko kace mai duhu yana da shaƙa irin tashi in shi ne idan ka fata sallah tunda ba a sallah ana jin haila ba a kwanciyar aure ba a yin azumi ko ko ba a taɓa ƙwari mu a fahimtar tafirin jayi a wani amma injinin nan ya ɗauke tana da salloli ba ta yi da sallolin kwana biyar za ta rama su? za ta rama su? na to azumi fa? to hagani shi ne suka ce alaiha ɓaba'u saumi dole sami za ta rama azumi mai jinin haila injinin ɗauke amma ban da salloli na sha gaya muku ba su ne ko anan ba karkashin wannan ne imamu ahmad ibn hanbal ya fito da wani hukunci ɗan shi ne zai yi aure na sha faɗin ba sai ce zan gaya maka abubuwa guda goma ya kai ɗana da idan kai aure in ka rike su za ka ɗaura da matarka kamar a aljannar duniya ya kamata musamman su ko ma ba zan kawo su ne zan ɗauki ɗaya ne wani ke da abu yawa inda shi ne mahallin shayi na san samari za ku sauku ne wanda ba su yi arewa ko har ma masu ana ya kuma don a zauna lafiya ya ce daga cikin abin da zan gaya maka ka saba da yi wa matar karan gwami da afuwa da kawo da kai ya ce domin kaga sallah ba abinda ya kai sallah muhimmanci a musulunci baya da tauhidi amma ga shi Allah ya daga mata kafa ya kau da kai ya yafe mata sallah saboda uzurin jinin haila ko bu gane sakon ba ya ce to kai wani uzuri ne da ya kai sallah da ba za ka yafe mata ai wannan fikiyo ne ne gane ba ko in dai sallah wanda ita ce a wani ma bai hasan haka ne ko to Allah ce na yafi ba za ka rama ba to kai dan ka kwaso yawan ka bata dafa maka inda ruwa sai ka dinga bala'i wallahi ga ta ka a kai inda wani ga mutum kuma ta ce da kai ban ji daɗi ba ne a ba zan karɓi uzurinki ba ya ce Allah ya yafe mata sallah saboda uzurin jini kai da yamin uzurin ka da kai sallah wannan fikiru ne daƙiƙ kenan in ka ce mai gida don Allah ka taimake ni ka shiga kicin ka dafa wani abinci ka bara ta rage shi ta ce maka da mai kuma an yi da ce dama ka karanta ainihin catherine a makaranta ka iya gifin da kaga an dace shi ke nan ayi an yi sara daidai gaba duka ka sani shi da sai ka ce mata wance allah ya saka miki da alkhairi shekaru abu abu kike yi dan rana ɗaya menene wallahi zai ina tabbatar muku ka gaya mata wannan ya fi ka ɗauki dubu goma ka ba Allah ai ita matar ka ba wai tana bukatar kuɗi da tuwo ne tana bukatar mu'amala gaskiya mu'amala magana mai kyau Allah ka sa mu karanta kuma matan ya zama tukuna mai gida duk kayan ka ka kawo zan wanke maka tunda muna da washin mashi misali yi mamaki yadda mijinki zai ci na san kana son awara misali cikin abin da nake da shi na kuɗi na kokota na yi maka don allah ya zai kudinka na je gyara maka shimfiɗa a gado sai na ga karkashin filo ka bar naira dubu ɗari biyar da yawa ko? ya ce na kudi ne wannan yawa ke mace ɗari da yau muna yara akwai wani kurma-kurma ne sana'arsa wanki in kai masa kayan wanki abinda yake sai ya sai ya binciki duk aljihun in bai samu ba sai buga tsaki yakin banza ma'ana an gyamanci kuɗi yanzu malam ba a manto kuɗi aljihu mutane su ko gari gari ya cuta ba a manto kuɗi to kaddara sai ta tsinci dubu ɗari biyar ina tabbatar muku ba karamar mai imani ba ce za ta ci ga kuɗinka kuma suna nan da yawa wa ma aksara hunna aksar da hudu arabtun Allah ka gyara hanyar ma'anar karatun hadisi ai ana karantar da mu darussa ne na kun fahimta ko a mun zo ne kawai ainihin mu karanta shi kenan mu tashi abubuwan da suka shafi darussa sai to na ga muku magana imam ahmad mace an ɗauke miki sallah ya ke mata kai wani uzuri kake da shi da ya kai sallah ya ce in wannan ne ki bar sallah in ɗayan ne ki arwala ki san qala abu abdurrahman qala rawa hada alhadith ghayr wahid fi da malami daya ya rutu hadisin ai mun ji su da yawan takarantu sai tun ma a baya ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي أبي والله تعالى أعلم wani yana daga cikin tarbiyyar ilimi a gun malamin musulunci malami ya yi sukuwa a fagen karatu amma sai ci Allahu a'lam tarbiyyar sabanin ilimin irin na bature da ya kawo ne ya kawo mana girman kai da isa da jiji da kai an gane ko wani shi ne expert shi ne ainihin professional shi ne ainihin analyst da ke kalmomi wani kwararre wanda sai a ɗauko wanda yake jahilin jahilo mai san addini ba shi zai maka shari kan siyasar duniya da ke lalata da addini malaman da suka karanta addini ba a tau saboda ana son a dan kwafar da shi ilimin addini ne a daga abin da suka kawo kwanci wannan da kyau ina daga cikin sharrin karatun boko haka habat makoli ya faɗa ranar biyu ga watan biyu a 1897 yake faɗa a majalisar ingila yake cewa manufar ilimin boko shine negro bakake kenan a shashantar da su a wawan da su su rena ma yaransu a su ba ka kai mana ba su rena safafarsu to ba mana haka ba komai nasu a ce banza ne ba komai ba ne kama yarda ilimin ƙwarar da arabiya ba ilimi ba ne a yi baya da shi nasu shi ne to muna cikin zamani ne da ke cike da ƙalubale da yawa da yawa wannan ya kama da laccan da a gabata jiya akan matasa ko fara saboda haka yan uwa musulmi hadisi mu kenan za mu je ga na gaba
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفعدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا, كان فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال وذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد والله تعالى البخاري يفتد الشيء أو الأيدي بلا شدة ولي شدة نعم دليل أشرين تقص دليلكو دشدة دليلكو دأشرين لم يمن حديثا البخاري يفتد الشيء fiye da mutum ɗaya da tsohon hadisi haka muslim ɗari biyar abu dawo da kuwa ya fitar da wannan hadisi a wuri hatta turmidi wuri biyu imam nasa'i wai misali adadin wurin da ya fitar da hadisin nan in kai lissafi wato ya fitar da shi shida sau sau biyar nauke ba wuri talatin su shi ko cikin kitabun mara don mun karanto talatin ma har da ɗaya ibn majah haka ne misali haka imam darimi haka ahmad cikin muslim shi sa hadisi ne shahararre fitacce wanda yake magana kan ainihin jinin hayan hadisin yahya ibn abi ko shi kuma daga wa hammad ibn wa annabi ibn zaid ibn zaid shi kuma daga hisham dan urwa shi kuma daga baban shi aisha take cewa qalat tace istuqidat fatimatu fatimatu jinin biki ko kace jinin istihada ya same ta jinin na yawan zubowa sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tace ya rasulullah yawa ya rasulullah da hausa
manzon Allah ya manzan kasance ya ma'aikin Allah kaɓa kuskure kodi dai ya shahara a wasu ma'aikin Allah amma muna inkari ba daidai ba ne kuskure ne ma'aikin Allah ko da ya shahara da kuma dalilai na ilimi sun ba ku kuna so abin da ya shahara ya manzan Allah an gane kulura ba wa shigan ce ma'aikin ya shahara a wasu amma dan ya shahara ba ya nuna kuma daidai ne a yana ta ce ya manzan Allah kulura ta ce ya Muhammad saboda Allah ya hana su kira shi da sunan shi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad'a ba'dukum ba'd kusaya ya rasulullah ya nabiyullah arabtum yace ya manzon Allah inni ustahabu ni jini baya tsaya mini inji wa Fatima bint Abi Ubaysh eh nisa fala aqhur kaga ta fassara maka inni ushabu ai ba na samun tsarki afa ada ussalata ya manzo Allah to na bar sallah qala su sai manzo Allah ce da ita inna ma zaliki na wasa ki koma inna ma zalika irqun me na fassara maka irqus na karewar jini ne shine irq an gane ko ya goce daga wato taragun da ya kamata a ce ta kai وليست بالحيضة هذا توكيد لنفي الحيضية ولتحقيق الإرقية عرفتم؟
نعم فإذا أقبلت الحيضة هذا يرجع أنه تكين دونا باهلة بني تكيلة تسامي ديموات النبي كان كوري باهلة بني تيازني أو تتنبأ بقى سيبات أمس wannan ana kiran su jawabul hakim malam wannan hayar hanyar nan za ta kai ne dawakin ku sai da inda ta nuna mutanen kano kuma sun hanyar dawakin na ya kamata to karkace da shi a'a kai su in ka ce mai a'a to ai ka mota shi ka ba shi mafita mana ga inda za ka yi shi ne jawabin haki ka ba da amsar da ba a tambaye ka ba amma bukata ta nuna ana bukatar mu gane ba ko wannan muhimmi ne cikin magana ko da mahaushe ke cewa faɗi ba tambaye ka mm akwai faɗi ba tambaye ka din yana da kyau ba ga sai mutum ya dima wasu nan ba hanyar zuwa in kana son ka je min jibi to ɗauki nan misali amma da kuku da kace ba nan hanyar ba ne zai sai da ta so ina ne bai tambaya ba sai ka ba shi to ita sai ya ce da ita kin ga wannan irkun ne ba haiba ba ne to kaga an kore mata da ba haiba ba to amma akwai matsala ai an gane ko sai ce fa idza aqbalat haidatu yawa idan hailaki ta tinkaro fad'i salat kibar sallah kibar sallah menene abin fahimta ana a bar sallah ana barin sallah
ma'ana ta ajiye ta ta ajiye sallah hausa ta yi idan ka da sallah hausa ta yi kibar sallah hausa ta yi ta yi duk ta yi ki ajiye ki dakatar ki bar sallah wace hausa ce ta fi dacewa a wannan gabar magana dakatar me da Kowace ta yi.
ne ne zunubin wanda ya ce ki bar sallah kowace ta yi zai ce ka ai mana abin ne da nauyi ka bar sallah kuma sai mu ce ka kalli context yawwa an faɗi wani lokaci yawa ya cikin gaba ne amma kawai ka ce musu ki bar sallah ai ba zai yi to wato hikimar bayani ki bar sallah saboda sangali na magana na alamta maka ki bar sallah fi hadhihi alhala mustasna a wannan yanayi da aka kebe shine zaki bar sallah wannan zai kai ga magana da bahaushe ke cewa karkace na gama sallah abun bahaushe wasu mu kuskure ne ka fito ka ce ai na ƙara sallah azab har ka shiga ƙara sallah ai sai ka ce ka idan da sallah sallah ana ƙarewa ne ana ƙarewa ne sallan mu ta magariba mun ƙare ta yau in ka ga magariba wata ce kuma da ya ga Allah ta haye ta tafi insha Allah shi ba wasu ai to ai ba cewa idarwa to menene an gama an mutu kenan to shine wai an gama a mutu wai ga maka daga nan suke ce aikar ka ce ƙorani ka sai ta daga ce kafan shi ƙorani to ai ka gudun gara ka faɗa da dole fansa ƙorani wulakanci ƙorani ka ji an ce fansa fanshi wani abu to yana cikin ɗauri kurkuku da wahala da kaskancin ƙorani wa ya gama yana cikin kaskancin za ka fanshe shi misali ka garin ya gyara sai ɓanna ne ƙorani na saya ƙwarai saya na yi a rafton so a ringa gyara hatta hausa saboda haka yake cewa wato fa inna ma zalika irqun haka ne fa فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة wa fada ikibar sallah idan ka tafi aji sallah da sauransu wa idza adbarat faghsili anki dama idan adbarat jinin halar ta bada baya ta jini to ko ki wanke jini gabarin anki dama kenan an gane ko وتوضئي كي الولا وصلي كي صلى فإنما ذلك عرق وأن عرقين أينهن كري والجنين وليست بالحيضة قيل له فالغسل سي أكتشي دمن ذل صلى الله عليه وسلم فالغسل تو وانكافا وانكافا يا من ذل صلى الله عليه وسلم سبب أنا cewa tawadda'i wa salli فانسلسلي عنك الدم وتوضئي وصلي yawa to wanka fa sai ce wa zalika la yashukku fi adam akwai shakka kan wannan نعم akwai abin da baya bukatar kai bayani ko نعم yawa qala abu abdurrahman qad rawa hadha alhadith غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد والله أعلم شكرا أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فقال رسول الله صلى الله عليه اللهم وسلم صل وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي بارك الله فيك آمين.
wannan hadisi mai lamba 360 da أخ.
da nawa da uku
hadisin suwaid ibn nasar suwaid ibn nasar shine suwaid ibn nasar ibn suwaid al-marwazi abu al-fadl at-tusani har akan ce da shi asha wannan kirari kuma imam nisa'i ce fiqa amintacce maslamatu ibn al-qasim ya ce fiqatun alhakim cikin mustadrak ya ce fiqatun ma'amun ibn hajar al-asqalani cikin taqribut tahdhib ya ce fiqatun afabi cikin al-kashif ya ce fiqatun ma'ana amintacce ne yana da karbuwa da kuma an gamsu da shi sai abdullahi wani abdullahi ne babban mutum shi ne abdullahi ibn al-mubarak نعم إمام الأئمة ثقة الثقة ابن وضاح الحنظلي التميمي مولاه أبو الرحمن البروزي الخراساني أمانيكو نعم شعبة بن الحجاج آه، عبد العزيز ابن أبي رمزي كيتشا شعبة يا تنبيه يتي كيدا جنا كيدا يتي ناتبوني دقا مروة سنان قليل sai ce kasan abdullahi dan mubarak shi ba ke tambaya sai ce kwarai na san shi sai ce ma kadima alaina min min min nahiyatihi mithlu ai ba mu taba samun mutum irin dan mubarak ba da ya zo gare mu wajen ilimi da takawa da tsoron Allah ibn mubarak arabtum عرفنا shi kuma daga hisham ibn urwa mun yi bayani a kan shi نعم Hisham dan Urwa dan Zubair dan Al-Awwam dan Khuwailid Al-Asadi Abu Munzir wa qila Abu Abdullah wa qila Abu Bakr Al-Qurashi Al-Madani Arabum نعم ya Rasul a Baghdad suka ce Rasul a Kufa na kuma thiqatun ne faqili rubama dallas ila tadlis tadlis ai ba kariya ba نعم an yi malamin sun tadlis kuma amintattu ne an gane ko مم.
bari ba ku sanin tadlis ne gwari gwari mutum da yake da malami sunan malamin shi zaidu bin abubakar alkanawi sunan malamin shi zai danwa أبو بكر alkanawi mutumin kano amma kuma yana da alkunya ana sai da shi abu kasim yana da sana'ar sai da halawa sai shi abu kasim alhalawa ne
makon sunan shi da aka sani eh shi ne abu kasim alhalawa ne shi ne kuma na ce zai rubunawa أبو بكر alkanawi na fata an gane ko مم.
sannan yana da wata halitta a jikinsa har ana kiran shi al'abiyar fari ba mukan cika yalo ba مم.
to yana da wannan ana kiransa al'abiyar duk mutum nawa ne ɗaya ne su sai ɗalibin hadisi don ya nuna yana da malamin da yawa su ce haddatani zaidu ibn abubakar alkanawi can kuma ya ce haddatani abuwa na ce ne abu qasim al-halawani can kuma yace haddathani yahya al-abyad yace ka ai karatu gun malamai da yawa malamai uku rigis na kuma kwaya ɗaya ne gwargwari na ba ku ɗaya daga cikin klasin na tablisi ke tablisi shiyo نعم
wanda ya fi haɗarin tablisi isnad to malamai suka ce tablisi ba wai ba wai aiki ba ne tare da shuba yana cewa da na yi tablisi ga na yi zina ji shuba ya ce ga na sha fitsarin jaki na ƙoshi da na yi tablisi eh na fata kun gane ko نعم wato don ka san wannan manhaji na malaman hadisi ba manhaji ko an tsitsefe komai ne keke da keke da annabi ya ce zauna ko ya ce taho ya ce zo ya ce yaka to kowane lafazin sai ka tsitsefe shi a wannan lafazin ya ce yaka wannan ne ya inganta amma da lafazin zo bai inganta gare ni wannan manhajiya sai ka bincika kafin ka samu masu irin shi abin da ya karatu عرفتم؟
عرفنا طيب to wannan ke shi kuma ya samo daga baban shi Ubay shi kuma daga Fatima daga Nana Aisha anna Fatima binta Abi Ubaysh atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inni ustahabu fala athhur jini baya tsaya ni kan bana samun tsarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita inna ma dhalika ko dhalika irqum bayani ya وليست بالحيضة أيضا حيضة فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي نعم وأنا حديثي صحيح إنك تشيك ومؤمشي إلا ما بيتا حديثي لم صار حديثي نجبا نعم فتشدبا أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
wannan hadisi ah, hadisin Qutayba ne Qutayba ibn wa sa'id Sa'id wannan littafi na Nasa'i da muke karanta wani farkon malamin da aka sa da shi shine shi Qutayba ibn wa sa'id ابن سعيد ابن الجميل ابن الطريق يا ترى ده Mm.
وتبقى ابن سعيد ابن الجميل ابن الطريف ابن عبد الله الثقفي مولانا لقى بنو ث- ثقيفا انا كان ابو رجاء البلخي البغلاني يحيى القطاني يسي بمتقصها من شيء تبليسي na'am fiƙa ne cikin manya-manya malamai almajirin imam na malik a rafin ya samu daga maliku wani ne maliku
imamu ba darasi zai gami sunan baban shi maliku ibn Hmm? ku faɗa na maliku ibn wa? anas wani sahabi ne ke da suna kuma kishiyar nashi mun ga an sami opposite anas bin malik shi kuma malik bin anas wanne ne gaba cikinsu ga sahabi ana magana da ke tabi maliku ba tabi'i ba ne wasu na ganin tabi'i ne saboda sahabi na karshe da ya rasu maliku lokacin na shekara sha takwas amma ba faɗin shi imamu na maliku kenan maliku bin anas ibn malik shi na tsakanin maliku biyu ne maliku dan anas anas dan malik kenan maliku ne jikan maliku kun gane ko na'am ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن حنبل ابن عمرو ابن الحارث شيني أبو أسبح الأسبهي الحميري شيني أبو عبد الله المدني الفقيه أنا مسكراري إمام دار الهجرة الإمام جير الهجرة Mm.
نفت عن ذلك na'am ya rasu imamuna malik a shekara ta 179 wasu kashe da takwas an haifi shekara ta ainihin 93 ko 90 imamuna malik a rahoton rabu jamhura to shi kuma daga shan ɗan urwa mun bayanin kan shi shi kuma daga baban shi daga ayat take cewa Fatimatu bintu Abi Ubaysh ta ce ya Rasulullah la aqulu ni jini dai baya dauke ni afa adabu salatu bar sallah kenan fa qala sai ce masa yace inna ma dhalika ko dhalika bi islamu irqan irqin وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فلا إسلام إن جنين في تنكارو وكبر صلى وإذا ذهب قدرها فاغسلي أنت الدم والسلام idan gwargwadon jinin ya riga ya tafi da kika sani ko ki wanke sannan kuma ki ci gaba da yasa wannan hadisi hadisi ne tabbatacce na
أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة قال إنما قال لا إنما هو عرق قال خالد وفيه وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي wannan hadisi sahihi ne hadisin abul ashtar shine ahmad ibn al-miqdam ibn sulaiman ibn al-ash'as ibn aslam ibn al-aswad ibn rabi'a ibn sinan al-ijli an gane ko al-basri kuma ce a lokaci نعم
nasa'i da cewa la ba a sabai ba shi da matsala idan hadisin sa karɓaɓe ne shi kuma ya samu da khalid ibn al-harith shi ne ibn ubayd ibn sulaiman ibn ubayd ibn sulaiman ibn sa'ud al-hajjuni an gane ko al-hijaini نعم abu uthman al-basri shi kuma mai malami ne wanda yake ainihin a fiƙa abu hatimi ce ne imamun fiƙatun abu tsarkar kada salo na fatan gane ko?
نعم imamu ahmad yake cewa ilayhil muntaha fi tafabbut bil basar idan ka je basara in kana neman yan takin hadisi da inganta wannan malami shi ne kololuwa ta ga yabo ne imam ahmad na shi kuma yace na ji daga ainihin sha ya ba mu labari daga baban shi daga aisha cewa binta abi qubayshin tace ya rasulullah inni la athuru jini baya dauke min afa atruku in bar sallah kenan qala la innama huwa irqun ay wannan irqi ne karyewan jini qala khalid wa fi ma qara'tu alayhi wa laysa bil hayd kali kan abin da yake ki ai ba haila fa idza aqbalat al hayd fada'i as-salata in halaka tatin garo ki bar sallah وإذا أدرك فاغسلي عنك الدم ثم صلي حديث
نعم نعم باب الصفرة والقدرة باب اللي كي مغانا كان الصفرة فتح فتح والقدرة دروات دروات waɗannan abubuwa guda biyu akan same su game da ƙyamace jini ya ƙare sai su ga wani brownish shi ne kudura shi ne kira durwata durwata akwai kudura akwai sofa a rafin to mene ne hukunci wani jini ya dauke amma ta ga wani irin jirwaye kudura ko sofa to mene ne hukuncin wannan na أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا
cikin ba tsayin hadisi ko wannan hadisi an samu daga wa amru bin zurara amru bin zurara shine wa shine amru ibn zurarata ibn waqid al-killani ko kalani abu muhammad ne saburi arabtum imam an-nasa'i ya ce faqatun amintacce ne sannan shi kuma ya samu daga ainihin Ismail Ismail shi ne Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsan al-Asad a fiƙa ne?
Tabuzaki?
na ba tabuzaki ne a rotun?
na'am
إسماعيل alkuyin shi ne al'asari ba ta boba ke ba kuma faɗa ko shi kuma ya samo daga wa daga ayyub wane ne ayyub ayyub ibn abi tamim as-sikhtiya ita ce malamin nan shahararre wanda ya ce in naji malamin suna ɗaya ya mutu sun ji kuma an ɗauke mun ɓangare ne suke ne sikhtiya ne in ya fito yana tafiya a titi wuya yake ce ba na so a sanya saboda tsoron kada shaɗin ya shiga mu yanzu maza sun da sakti ya yake cewa ka haƙura da abin da ya tabbata a sunna na da ƙoƙarinka na kawo sabon abu walar da kai ne kuma da shi ba da dagon ka wadatu da abin da ya wadaci magabatan wata guduma ce akan duk mai ƙirƙiro bid'a a cikin addini Allah ya mashi shi. Arafun? Shi kuma daga Muhammad, shi ne Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin al'ansari wato, fitaccen mutum ne yana daga cikin manyan malaman tabi'ai, faƙihi ne kuma fiƙa. Arafun? Sun ce ainihin ya sha nonon na na ummu sala kenan ɗan gidan annabci amma daga ba sai koma basra sai ke sai shi alhassanul basri kowa shi bane a muhammad ke sauri muhammad bin sirin muhammad bin sirin kala ya ce kalat ummu atiyya na na ummu atiyya ta faɗa ummu atiyya wato atiyya da tasghiri an gane ita ce bintul harith ana ce da ta hata umu atil ansariya an gamsu da cewa ta samu daraja irin sahabbantaka a ratun musahabiya ce kuma ta shahara da sanin yadda ake wanke gawa yadda ake kasanta ake fasalta ne ita ce ta wanke na zainab yar manzan Allah ya ta wanke ta ummu shi sa mata sun daɗe zamanin sahabbai suna koyon wannan matsa shi sa muna kira gare iyayen mata ku koyi yadda ake wanke gawa Allah abu ne da ka iya faruwa game da cikin dare mijin ke mutu ɗan ke mutu ba sai kin gara wanda sai ga an sanya tsoro a zuciya sai an koma ana kamar gawar ta zama kamar dole ki koyi wannan ki zama kamar cikin ɗaliban na na ummu abuya hatta fasal fil kafal ya zama wani amace ba a farkon musulunci suna yi raftun abin da ya zama ba makawa da shi sai ya kamata a kawar da tsoro kuwa mutuwa tana da makawa? ciwo Allah ka samu an samu daga nan ummu atiyya take cewa kunna mumun kasance mumun kasance mu suwa kenan sahabbai mata madalla la na'uddu as-sufrata wal qudrata shay'a yayin mun kasance ba ma daukan sufra fatsi-fatsi wani abu mai ruwan tsorawa in ya fito bayan jini ya ɗauke duk ruwa masu a jikin ya fito ba ma ɗaukar shi komai wal kudura da durwata durwata wato gauraye kamar da ba ma ɗaukar shi komai al'imamu sindi a cikin shiri sai ke cewa zahiru annahuma laysa min al-hayd asli abin da yake gaya mana bayan jinin haila ya ɗauki wani abin da yake fitowa abin da suke kira brownish discharge da ke fitowa ba ɓangaren haila ba don kada mace ciki wallahi ma da bayan jini sun na zana sai mu ce cikin hadisi ke karanta nisan umma kuya ba ta ce mun kasance ba ma lasafta irin wannan abin a matsayin komai kun fahimta ko shi suka ce waɗannan abu guda biyu sufura da kudura wannan ruwan ɗorawa da wannan gauraye da ke zuwa bayan jini durwata da kamar da na kira shi ba haila ba ne an gane ko sauraka sai a bar shi ba abin da ba shi ne inda na wakt sauran ci gaba mu je ga hadisi na fata kuma tun da kyau na na babu ma yunalu min al-ha'izi wa ta'wilu qaw wa ta'wili qawli Allah azza wa jalla يس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض babi da ke magana kan to menene ya kamata miji ya ji daɗi da shi daga jikin matarsa mai haya tun da jima'i an haramta to ya halatta jikinta ya ji daɗi da jikinta ƙirjinta ɓangare na jikinta banda dai jima'i shine abin da zai gaya mana a wannan ba don ka san addini an tsintsince maka komai bai kamata musulmi ya yi abu da kama ci gaba
وتأويل قول الله عز وجل da kuma fassara faɗin Allah inda ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka wane ne ka yi النبي صلى الله عليه da وسلم wa dangane da jinin haila suna tambayar ka Allah ce ul ga yansu ruwa shi haila azan kazanta ne impurity tunda kazanta ne to ku nisanci mata shine fanzilin ku nisance su mace na jinin haila da kawarce musu to sai a samu matsala mijin ke ce da ita jinin ki ya dauke ta ce eh ni iya ganin ya dauke to shi kenan ba abin da zai hana su kwanciya na mata da miji suna cikin wannan halin halin sai gaji kuna fahimta shi ya za a yi ita ta gaya mai ba matsala jini ya ɗauki dama haramcin jima'i jinin ya ɗauki kuma kila hake wanka don a fahimtar imam abu hanifa allah na mace ce in jini ya ɗauke ko bata wanka ba miji ya kafa a'a hatta ya tsahurna sai sai tsarki tuku to ta yi wankan kuma bisa wannan lasisin suka kwanta sai ga jini subhanallah na ka sai suka tsorata saboda gudun saba wa Allah shin sun dauki alhaki sun yi zunubi sai ga jini na'am sun gini a kan yaƙi na su me yasa ba su tantance ba
sun tantance sun tantance Mm.
cewa ya dauki kana ta kare wannan zai kai mu ga magana da mai iziya ke cewa wai bali wa fil nakr was salt wai in mutum in ya zo tsarki a alwala ya kai makora wajen mubalaga wajen nakri tatsa da karkada ya tatso makogawar al'aurar shi ya dinga kakkabewa sai fitsarin fita wa ya saka wannan aiki ibn taymiya ke tona mubalaga wannan ana kira at-tanattu tanattu har ka ga wani fa sai ka ke dinga zarya ya tafi ya dawo wani fitsari mai sauka ba wani Allah ya sa ka curious law bi kamul yusra aikin da ka faɗa na malam shine magana an samu yaqini khalas saboda ka wannan mata da miji ba su إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة أما وإن كنت تدري فالمصيبة إيش؟ أعطاها أما هذا سكسن يزفع ya kufu to na ga kun turo takarda cewa mu tsaya ko ina fahimci saboda tsayin babu ne to wannan za mu tsaya yan uwa masu albarka Allah ya kiyaye mu sa mu dace kullum muna ta faɗa a sa yan uwa musulmi a gaza cikin addu'a halin da ake ciki Allah ya kaskantar da wannan kasa yar ta'adda tsan jini makira munafuka azzalu da yan uwanta kafirai makiya Allah Amerika da mugawa duk Allah ka kaskantar da su Allah ba su karfin ka ba Allah waɗanda jinin su ya zuba Allah ka kyauta musu shahara wanda suka tsare ta gaba da ba Allah ka tufatar da su wanda suke cin yunwa Allah ka yi musu maganin yunwa su wannan zalunci Allah ka kauda mana Allah mana iyakansu kafin a ji ko ina wa ma zalika ala Allah bi aziz سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم